إن, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na Zulqa'ada hijira shekara 442 wanda ya dace da shida ga watan bakwai shekara 2021 muna cikin karatunmu na bulurul maram hafiz bin hajar asqalani yau insha Allah za mu yi darasi na 68 darasi na 68 cikin na ta bulurul maram insha Allah kayan nan tambayar ta fito ta matsalar an yi sallan magariba ne an ƙare kuma wasu mamu suka ce ai ga ruwa nan afi hajjiri wai tun da farko ba abin niyyar jam'i sai daga baya aka yi niyyar da shin jam'in wannan ya yi babu wani abu kamar da ke cikin sai sunan abu malik aka matsalar babu wani abu da aka kayyade na lokaci na tazara tsakanin gama sallah da yaluwata ko da an kare an fara tahiya ana caka ku dawo gama wannan sallah ko da an kare sallah an fara huta aka hango da hadiri ba duk abin zai kare sababin gama sallar ana iya ta jama'a ku dawo wannan sallah gama ta zai babu wani matsala don an yi hakan ba matsala bacci ba sai insha Allah za mu tashi hadisin Abdullahi bin Amr bin As radiyallahu anhuma daga nan za mu tashi ƙarshen karatunmu mun yi bayani akan addu'a da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi ga masu aski a aikin haji sai Allah ka ji kan masu aski Allah ka saka su yarsu Allah masu kwasan wasu saisayewa ya ce dai Allah ji kan masu yin aski a na uku da ya ce Allah ji kan masu su masu saisayen wannan ya karantar da mu da hihikon aski a kan saisaye kuma na yanwa akwai masala a kan aski wasu na ga cewa yin kolo makaruhi ne ko an hana kuma magana ta taso daga wasu magabata kamar dan fudiyo rahimahullah wanda ya karanci littafin shi na iya sunna ya kawo wannan mas'ala ta cewa yin kolo makaruhi ne wani malamai da jimawa sun yi raji ko bayani game da masu kawo cewa kolo haramu ne ko makaruhi ne ba nasi ba ne ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ba a yi koyin laifi ne wani fahimta ce ta taso daga mi daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labarin khawarij akwai ruwa ta muslim ne ya kawo sai mahmud tahlik daga cikin alamun khawarij akwai su ba sa barin gashi suna aski wannan alama ta sahi wasu sai suke cewa kenan yin kolo haramu ne ko laifi ne dan ce alama ta gano khawarij wannan kuran shi ya kawo su a yau suke kawo wannan ruwaya wadda suke cewa wadda ana an yi yayin a cikin hadisin ahli suna ko yin zala wadda ake ka hadisin kawarij na masu kara kan ta qur'ani qur'anin ka qur'anin da yayi naka ga sallah ga wani ne wanda ake je kan kawarij suke dorawa ahli sunna shi ai wannan abin ne shi abin da yake wannan mas'ala an siffanta su da wasu siffofi misali karatun qur'ani da sallah wa hana su wa aibanta su ai a cikin maganar suna huta daga addini kenan aikin da yake huta su da addini da maganar kashe musulmi ba sa yaƙa kawuji sai musulmi ranar su ne aibin a ciki amma mutane ne kowa musu shaida hawari wajen gaskiya wajen ibada sauransu to amma don sun yi gaskiya don sun yi karatun ƙurani sai karatun zama to aibin don har ya sun yi karatun ƙurani wajen sun sallah ya zama aibin sallah ko kula da sallah ya zama aibin a ciki dai wani alama da suke aikin da suke aikin su ne kenan a aikin sa akwai na kwari akwai na banza wannan shine magana sai da dan ce sun yi aiki a ce aikin mana aibu ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki ba a yi mugun aiki a wajen da ibada mai girman ibada an yi aiki har ma aka yi addu'a Allah ya ji kan masu aiki inda lai aski yayin a wajen ibada irin aikin haji bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana ruwa tabbatatta daru kullu awliku kullu ya ba dama ku aske gaba daya ko ku bar shi gaba daya abinda yana ya yi wani alƙaza a yana wani ƙaza a yin zanku ko irin kusa da ake aske rabin gashi a bar rabin kai irin da ake ta shaka zulu ko na abu wannan shi ne annabi yana amma ka aske gaba daya ba da dama kuma ko ka bari gaba daya haka abdullahi bin jafar a ƙarshe a muta bayan muta ne ma lokacin da babansa ya rasu abdullahi ke ce annabi ya zo gidanmu ya kira mu ne da yan uwana kaga duk abin aski gaba daya da haka aski halaka ne ba wani aibu kan yin kolon ga kolo illa ba abinda bane ba na kuma su dauka cewa takarubu ne ko barin gashi lahi ne shi ma aibu ne babu wani aibu kamar da bin bazare mu Allah yake cewa magana aski ko ka bar gashi ko ka ko ka aski ba wani abu da yazo addinin fatala ta yin wani da cikin su ɗan kasan ka gyara ka hanga bar ka hanga gyara ka hanga ba wani aibu kuma haka nan ka aski baka aibu ba wani aibu a ciki haka nan to wancan fa'ida ta kawo shi ya ta dan fodo rahimahullah ya kawo aski a cikin abin da yake makaruhi ne idan ba makaruhi bane ba aski jaiz ne ko ka aski gaba daya ko ka bari gaba daya ko ka sai sai gaba daya abinda aka hana na maganar barin rabin gashi aski rabi zanko ko irin wannan aski da ake na zamani a bar rabin gashi a bar sama da gashi aski kasan gashi wannan shine haramun amma dan kai ko luka wannan illa a cikin aikin haji an yi san aski a ƙarshe da harko a zawa umara an yi san sisi dan idan kai aski a umara yaran da asa gashi aski ma a aikin ma kan kare hawan arfa sai aka ce an so a yi sai a umara wanda zaka ta mutu'i kuma dan ka zo ka dawo daga jiwa sai ka yi asin ka kai kola gaba daya Allah ta muke وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فانحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه abinda yake wannan ruwaya abdullahi bin amr bin aski cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjil wada ya tsaya a hajjin bankwana wannan a rasalla ne talayya rai farkon kwanakin mina ya tsaya ana mai tambaya cikin aikin hajji da yana ce musu khudhu manasikakum anni la'alli la alqakum ba'da ami hada iya mu iya ga musu ko amshi ibadarku daga waje nawa yana yi wa daga ban ban fara gamuwa da ku daga ban shi kenan sai ya zama fara gamuwa da ku kenan duk mai tambaya ya tambaya yanzu yanzu lokacin yin ta yace wani yazo yace lam ash'ur fa nahartu qabl an alami shi ne ce faja'alu yas'alun sai su annabi tambayoyi fa qala rajul wani mutum sai yace lam ash'ur fanahartu qabla an almit ya rasulullah bin kawo akaba kaman bai sani bi ka bi akara ba ya ce sai na soke dabba ta kahin in je in jiwa ya na je na soke ya ce irmi wala haraj ka je ijihun yanzu babu da ya kodi ya ce fama su ila yau ma'izin an she'in a aiki na ranar sallah babu na kama zan Allah tambaya a wannan rana uddima wala ukhir wanda ya kamata a gabatar aka jinkirta ko wanda ya kamata a jinkirta a gabatar duk tambayar da aka mai aiki da ake a ran nan babu wanda aka mai tambaya dan ka gabatar ko jinkirta sai ya ce maka ifa'al wala haraj ka je ka yi wanda baka yi ba ba da hukumi idan mun diba tartibikin aikin ranar sallah idan an mutu daga musdalifa farkon abin da ake jiwa bayan jiwa a zo a yi yanka bayan yanka a yi aski bayan aski a yi tsawafin ifada haka ne ake a jere in abin da ya zo a jere to waɗannan ababe abin da ya yi ka yi haka a jere amma idan mutum ya akasa to babu shi ne magancin ifa'al wala haraj babu laifi to wannan kalmar ifa'al wala haraj sai man muke bayani kan cewa wanda ya yi da gangam ya laifi wannan ya kan ce lamar shi illa jamhurin magabata suna kan cewa ko da gangam kai babu laifi ko da gangam kai wannan abin na ranar sallah babu wani aibu babu laifi dan kayo misali kayan ka kayan kai aski ko kayan kai jiwa kamar da dai wannan kin yayi shine magana amma kowa san abin da yi in ka yi jerawa kai a jere kai jiwa ka zo ka yanka kai aski kai tsafi fata illa na harajikin da ake samu a yanzu ganin cunkoso da sauransu wanda a yanzu idan ka ce ka zo ka yi jiwa sinima wani daban wani sau da yawa alhaji goma takwas ko tara daman kudin layin ba ni shirki ba tuni ya riga ya ba masu sayan layya za a je wurin da ba aka yi nasu aka yi kamfani musamman aka yi wata ma'aikata wanda ake zuwa a yanka layya kurin kai ka sayi take ne ka ba da a yanka in kana bukata ka je da hannunka a yanka a baka sauran amma kenan wannan kaga wani aiki ne wanda an zu an ɗauke maka mashi na maganar yanka haka kenan in kai jiwa kana iya zuwa ka yi askinka hanya ko in ka je maka kuma ka yi tafi ifada in ma dai baka yi ba da ka je jiwon naka zuwa kai kai tsaye don akwai wanda zai huce maka kai tsaye ya yi aikin shi na tawafi na ifada don ya sarki mai domin idan ka zo ka tsafin ifada ka sarki ka yi babbar warewa lokacin ka zama yancinka ba wani abu daban da kake na cikas aikin hajjin ka tsira illa kurin jiran kwanakin mina illa wasu suna dawowa mina ba su je suka yi jiwa ba don suna wata wahala kuna daban ne su tsaya balle mata sai su tsaya a nan har sai an ƙare in suka je su yi tawafi na ifada su yi sa'ayinsu shi kenan sun warware aikin hajji wasu na yi tun da wuri ila nan akwai mas'ala lafiya wanda kwarai malamai da yawa kamar albani rahimahullah iyakan wannan ra'ayin duk da mahi yawa suna sabanin shi iya gawo wata ruwa tabbatata wadda take bayani wanda a ranar sallah bai je ba ya yi tawafin ifada ya zo mina yau rana ta fada iya mina to ya koma kamar da bai damar hudda haramin shi bai damar hudda harami daga jikin shi sai ya kare tawafi na ifada sai ya tukun zai warwarewa in dai bai je ba a ranar wannan amma da da yawa cikin babban suna gama ba haka bane ba shi dai mutum kenan in ka san ba za ka warware ba to ka je ka ida ka sauki kuma kuwa san ka saukin ya yi zama ka samun yancin ka ɗakin hajjin ka da ya ƙare ka tsira kurin sauran kwanakin mina shi ya yi in ka iya shi dai nan kurin magana ta gabatarwa jinkirtarwa duk wanda mutum ya samu ya samu dama ya mai sauki ya yi wannan shi ya yi kai daidai ne amma ka jera in zai yi a jeran shi ya yi lawata wani ruwaya bukari ya kawo musulmi wa an yi misuwar bin makarama radiyar an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam na hara kabala an yi halil wa amara ashabahu bidhalika rawal bukhari misal ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da soke dabba kayan aski haka ne da ya ciwa zuwa ya soke tukon ya aski kuma haka ya ma sahabbai su ma su yi haka rawal bukhari وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود كما يتو في سنادي دعوة أكو يروني تبس أشكين سنادي وأن الهداد بن عرقة ibn arfa shi ne a cikin yana koyar da aka tuhuma cikin sanadin to abinda yake yake cikin ma'anar hadisin da aka kawo da bai inganta ba cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ramaitum idan kuka yi jiwa wa halaqatum kuka yi aski faqad halla lakum tayyib kullu shay'in illa nisa an halatta muku sa turare da komi kana iya yi da aka hana mai aikin haji ya yi sai zuwa wajen iyalai ne aka hana wannan abinda yake ruwayar gabata da inganci mas'alar da take wakana akan wannan aiki da wannan hadisi yasa jamhuru dama suke cewa in kai jiwa sai ka yi aski ne kake iya warware halin wanda to wannan ruwaya da aka dogara akan ta ita tana da rauni kin ba iya kawo hujja da wannan ruwaya wajen wannan mas'ala akwai ruwaya da albani ta tabbatar da ingancin ta cewa ya ce ta tabbata wadda Aisha radiyallahu anha tawa ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ta sa mai tarare bayan yayi jiwa kahin ya je yayi aski koyarta kenan wannan shine ran ta kenan babu wani sharaɗin sai an yi aski inda ya kai jiwa magana ta mai ƙari inda mutum ya yi jiwa to yana iya sa turare yana iya hudda kayan shi amma wajen iyalai ne baka zuwa sai ka zo ka tafi da fata wannan shine magana mai ƙari amma shine dan inganta ne sai kai biyu ya kai jiwa kai aski magana mai ƙari da take da sinadi da nassin sunna shine yin jiwa shi ke baka damar sauya kaya ko a nan ka sauya kaya ko ka zo makka ka sauya kaya baka lahi ba duk da mahi yawa ya zo da ka sauya kaya in mun ce kullum magana kaya magana maza ake wannan magana su mata basu da wani sharadi na kaya na haram mace bata da ka bata da sharadin irin kaya da za ta sa illa kaya ne da kullum yadda aka sa kaya masu ado a can ma'ana ta da aka sa kaya masu bayan da al'aura a can ma'ana ta wannan kayan ne da kullum da kurmace namiji ne kada yake da wata ka'ida ta magana kaya illa ta mace kurin an ce bata sa niqabi bata sa gam a hannu bata wannan shine bata yi bata sa wannan niqabi da ke da idan wannan ariya gaba daya kun bata sa gam saboda ce zai sutura ba a yi shine kun aka mace amma sauran kaya da take sa na ta ne kullum sai wa an ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن abin da yake ruwa ta ibn abbas cewa ba a dorawa mata ba aski don gajocin ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yayi ita yin aski akan sai sai wata taji ta ce ai ta aski za ta yi tunda manzo Allah ya ce shi sai kama wannan ruwaya mata halinsu daban ne kakin mata daban ne su bus cikin layin aski magana da aka ta aski ta maza ce kawai ta ji aikin hanshi ta ce ta yi ta aski don ta sunna a suna halin kuma yana iwa kana ta sunna ce annabi ya yi addu'a ta wata samun nan fadala aski za ta yi to mace ba ta aski kurin wa inna ma yi kasirna mata sai sai kurin za kuma nan su mata sai sai rage gashi mata sai sayan mata daban da na maza su mata in aka kama gashin haka aka gama gashin an ce daidai da yatsa haka ga gaba yatsa kan aka cire shi kenan su ba duka suke ashe kashe bayan nan namiji ba amma namiji shi sai sai zai gaba daya har ma hana ya irin cire labi din su masu yi domin za ka ga a wannan a daidai safa da marwa kana tsare su a yi a kosu da su zo haji haji haji ya sama girbu shi kenan ka sai sai a wannan bai sai sai gaba daya ake yi a namiji eh ko aski shi gaba daya ba a rage amma ita mace in ta kama gashinta abin da ya ta fito ƙarin daidai almuna ya ta cire shi shi ne sai sai mace rage gashi na mace ta mace cire gashi ne rage gashi na mace ya tabbata sai sai na namiji nan ma kenan a gane magana kenan sai sai maza mata maza suke sai sai na mace a hausa amma wannan wannan da kasar na mata su kurin gashin ake kamawa a cire an ce daidai da kan yatsa namiji ne ke sai sai wa duka inda za a kama to gashi ya kama ɗaya ba kuma dai a kitakin za a kama shi da dogon a cire an ce misali idan kamun biyu ko kunne ko na kamun in ta kama ta giyo yadda giyo ce ba a ce wani sai sai in ta kama gashi din da gashin ta gamu kitso ne ta yi uku misali kudu ta yi ko na a kama bakin ƙarƙashin a cire kuma nawa ne ta yi kuma kamu ne ta yi ba ce ba ya ta aske ya ta cashe shi gaba daya dukkan da kama shi da yan kamun guda aka yi za ta cire in ma kamun nau ta yi ya ta kama ƙarshen ta girki wannan shi ne cikin mata kinan ragewa za mace mace sai sai su ɗauka gaba ɗaya ɗaya na maza sai kodai na ruwa ta tabbata wa an bin umar radiyallahu anhuma anna al-abbas bin abd al-muttalib استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له متفق عليه نعم عبد الله بن أمك بار الأبار شوى عباس بن عبد المطلب يعني من أذن من زن الله صلى الله عليه وسلم يرنك فانا أمكة أدرى رمنا أين يزوي وني yakan zo shigo mana ya koma ya kwana a maka shi bai kwana a saboda kula da shayar da alhazai kuma annabin ya bashi uzuri sallallahu alaihi wasallam na yin kwana a makka karkashin wannan ruwaya malamai ke diba mas'alar nan an ba abbas dalilin wannan manuwa ta aikin alhazai ta shayar da su karkashin wannan ake sa duk wani mai aiki kulawa da alhazai irin misali ko da duroba ne wanda yake kai da kawa bai hana shi aikin hajji yana iya zuwa ya dawo ko dai mai hidimar alhazai yana iya aikin haji iya cikin hidimar shi in ta kama ya kwana ma a maka ba laifi ne masu wasu dawo gini kenan kana iya zuwa ka dawo don zuwa da dawowa a amina ga wanda yake da hidima ta alhazai ba laifi bane ba kamar yadda aka ba abbas don hidima ta shayarwa aka ba shi uzunin kwana a makka ba tare ba da ya kwana amina idan mun san kwanan mina iya daga cikin wajibatul hajji abinda yake wajibi ne a kwana amina inda babu wata daruwa to amma shi mai aikin shayarwa ba lahi wa an asim bin adi ibn adi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ruwa ta bukhari muslim inna man san da yan wa an asim bin adi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان abinda yake wannan ruwaya ta asim bin adi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lir'al ibil ya rangome ga makiyaya makiyayan raƙumi filibai ta ce amina su ma musu rangwamen kwana amina saboda bin dabbobinsu ya ramu ne yau mana an aka zo aka yi jiwa ta ranar sallah to ya su tahi su kula dabbobinsu washe gari ba sa zauwa kwana na biyu kwana na ɗaya bisa zauwa a shekarun sallah sai kwana biyu da sallah ya su zo su yi jiwa na kwana biyu a rana ta biyu ta kwanakin mina an gane ko rasallah sun ji sai su tafi su su yi kwana ɗaya su wuni a can su kwana washe gari da ake shi wa sha ɗaya ga sallah wata basa yi ya sha biyu ga wata ya su zo su yi jiwon kwana biyu a ɗaya rana a lokaci guda su je su dawo su je su dawo don rangwame na kula da dabbobinsu ya ce shi ne ce ramuna yau manar sun mai ramuna ragada wa min ba'ad ragadin yau mai za su yi jiwon gobe da jibi na kwana biyu sun mai ramuna yau manafar an suka yi na kwana biyu kuma amma ya su dawo su yi na kwanan ƙarshe ranar hutawa daga mina rana ta sha uku ga wata wannan da shi malamai ke kawo hujjar musulunci yadda yake da addini ne mai sauki darura ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba duk da an san asali kwana ake amina dalilin wata mas'ala darura ta shayarwa aka ba Abbas damar ya kwana a Makka ba sai ya kwana amina ba dalilin darura kuma ga wata darura ta sa ya ba wasu damar su bar jiwa ran kwanan sha biyu ga wata su gama jiwon kwana biyu su yi a kwana guda wannan wani abu ne a wancan zamanin ya bujiro na darura a da kai mai zai hana a yanzu darurar ta zo a samu wani rangwama a ƙarƙashin wannan a nusu da fatawa a saudiya kan mas'alar cunkoso ko yawa da ya yi da mutane suka yi na cewa asalin jiwa sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata asalinta ba a fara jiwa sai bayan zawar illa nan da jimawa malamai su wanda ba su zamanin ba su sun samu saɓani a kan to jiwa an san zarin jiwa daga bayan zawar ne zuwa magarba yaya bayan magarba a wancan zamani duka jamhur na sahabbai da malaman baya duka suna kan cewa ana iya jiwa har cikin dare matuƙa alfajar ba ta keto ba kana iya jiwa amina bayan magariba bayan sha ka je ka yi kuma na ran nan a wancan zamani suka yi wannan magana ta matsala ana tahiya yanzu zamanin yanzu abin da ya gito na matsalar a yawan alazai da suke zuwa a wancan a yanzu za mu ce kayan hana kin wannan ko za mu ce a dage da ba ce a hana gaba daya kenan yanzu a lissayin da aka yi miliyakan arzai suke zuwa in aka ce irin na da ne sai bayan zawal za a iya ba da dama a je a yi jiwa to gari zai waye ba a kare jiwa ba diyan da aka sauƙaƙe abin an yi hawa wajen hudu hawa ana yi na a can ana yi can ana yi amma duk da haka yawan da ake zuwa ba iya karewa ba iya karewa kayan washe kayan lokacin da ya kamata na sace akan wannan darura suka ce ya halitta a jiwa kayan zawa wasu ka da suka ce da makajin rigima da kawo to suna ga to idan an ba da dama duka ma jiwa ka yi da gaba ɗaya mata ranar sha ɗaya darurin darura ko a ce a kai ta ma shekari gaba ɗaya duka ma gaba shi ma duka wasu gaba ɗaya su makiyaya bisu da man gaba da aka ba su dama don zarura kiwo su aka ce su zo washe gari fiji ba ta kafa na biya da zama di guda zarura ta kaka da da haka kenan an wanka diba gaskiya yanzu kuma abu da yawa kan a hilin wakarara shekarun baya kayan ai wannan wannan jama'a ke wannan hawa hawa ke ka'ida wannan ake bi ta masu ci a kurin dole ya ban zawal akwai kuma ci mutane suka iya sai suka abin aikace dole aka yarda sai a zo hukuma tana bin wannan doka sai a zo a sa bariyar a wurin jama'a sha ɗaya ga wata sha biyu sha uku ba mu wuce wannan jama'a ya kawo jama'an tsaro masu yawa su tsaye bakin shiga ba mai shiga sai ya zawar haɗa nadiba sai zawar ta yace ya buɗe kamar da ake a ya buɗe mu shigo to wannan abun wata shekara mutane sun zo sun zo suna jira ai da aka buɗe da aka wu duk wani shafin tsaro da ke wani gaba shi da aka taka shi wanzu ka mutum gani jaman tsaro kullum ba ba yana yawa a sai ba jaman tsaro wanzu ka mutum halayen sun gani da aka nan wuce mu nan sai fonkin sai bude gadan ita bude aka ka fadawa kuma aka take yan gaba wannan kaga tsaro ta kawo bai a ce daidai zuwa da wannan mutane ce kullum sai da ya ƙarfi suna kuma aka fara ba iya ƙarewa a yau mutanen na dai ka cunkoso mai yawa in wai kowa sun yi da alhazan da da wuya a ce a yi jama'a ƙarfi a wurin ba mutu ba da wuya ba a mutu ba ko ƙarfi ya kai an mutuwa ya tabbace sai mutum ya zuwa wurin a tsorace ki zuwa kurin an san kurin ya mutu kurin kenan kullum ana kawai zarura tun abubuwan sa zarura ta sa aka ƙara wuraren aka yi hawa-hawa duk da ramin can yake zuwa kuma wannan lokacin ake ba da dama a je da tun da sayan yanzu wani za gani tun da sayan ake wallahi har dare ka kwai bacci ana zuwa tun da ake zuwa duk da zai taɓa maka da kwanan shekarar ana zuwa a daren yayi tun da sayan ake zuwa ba kare wallahi ba da su da ka tashi gaba ba zuwa shi wa to kenan wata akwai ruwa kullum musulunci ya san ruwa na kenan an haka ya fakan ruwa Allah ya san wutar mutane sai وعن ابي بكر رضي الله عنه قال wannan ruwaya ta tabbata cewa makaranta dai cewa rakhasa li ra'il ibri bil baytutati amina manzo Allah yayi rangwame ga makiyaya su bar kwana na mina yaramuna yawman nahar za su yi jiwa na ranar sallar layya ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ذات يجيوان gobe da wajibi a kwana na biyu na sha biyu ga wata ثم يرمون يوم النفر kuma su jiwa ta ranar kaɗuwa daga mina sha uku ga wata illa ganin nan cewa da nasun ƙur'ani manta a tallafi mana faɗa sama alaikin wannan wannan na magana wanda ya hutu asalin kwana mai kwana kuma to mala ya bada damar wanda ya fito ma a kwana na biyu babu da ya kudu kuma da ya ƙari ya kwana uku da abinci kan hajji mala baba da kana asalin kwana uku ne to mala ya rango mai wanda ya kwana biyu a mina bayan sallah shikenan yana iya fitowa daga mina rasha biyu ga wata amma kai rana da wata da rana ta fada to shikenan dole ya cika ya yana shi wannan na kenan rangwame na kenan yake cewa na illa mas'alar yanzu an ka ce ma za ka yi sha ukun to wallahi iya da wahala ma don gaskiya akwai da wuya mota duk mutewa wannan biyu sha biyu ake kaɗawa da wata shekara mun ce mu tsaya mu tsaya mu nemi kwana sha uku muka tsaya a duk an ka zo a hema mutu yan nijar mutum wajen dubu goma sha biyu sha uku ka sha biyar an shigar dubu goma sha biyar cikin karshen da yan nijar amma gaba ɗaya wanda suka saura a cikin karshen musu ce mutum sha wani abu kaga wannan ya iya maka wani mashi wani ya yi wani ma abu wani ɓanna a wurin wuri ne guda duka mutum sha wani abu a dukkan lokacin gaba ɗaya dama ka biyo wata ƙasa babu kowa kuna yi ta can da jami'in tsaro ka yi jami'in kuma ya mutum babu mutum ba masu yi haka nan mutum ya tsaya masa biyar zai samu kasa da yake so sai ka tare guzurin ka da abinci shi dai in ka huto sha biyu ga wata ka ƙare ka sauke in ka tsaya ba laifi ba ne ba in ka samu damar tsayawa sai kenan wannan ruwaya ta wace wani abu bakara radiyallahu anhu qal khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman har abu bakara ke cewa nan sallallahu alaihi ya mana hudu ba a ranar sallar layya amma ba idi ba akai ba idi amma duk a kwanakin na nan sallallahu yana yin mu'azi yana yin yana yin na hudu ba ga al'umma ranar sallah ranar tafi iya a cikin ayyamin tashiri ana ya hudu ba da yawa hudu shi da yawa da suka shahara ya yi su a yawon na da ba da a cikin ayyamin tashiri amma ba hudu ba bace ba ta idi ba idi amina ba idi amina sai wanda ya zo maka kuma mai aikin haji ba zuwa shi ba idi ba kuma mutane kuma sai sun zo sun sauko sun zo maka a idi da su baka cikin kai wannan baka cikin yan idi sam kai da kai har arfa ka zo ga baka cikin idi bai ba a nan shi ba cikin nake ne babu yau zawa idi illa an kazo kai ba ta kai lai amma da ba da ba shi ba baka ci wani akira to su idi to sai wa an sarra bint nabahan an da ruwaya ta inganta shi da mutabun alai wa an sarra bint nabahan radiyallahu anha qalat خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق لحديث رواه أبو داود بإسناد حسن فقال ذلك تكي cewa manzana tarafa ya mana hudu ba a yawon ru'us irin hausa ne ranar cin kai ranar cin maluku shi ranar cin maluku sha ɗaya wasu kan sallah su mata haka ne su ma suna cin maluku a shi tana cin kai kirga gano tun na tashi cin kai damar kai ba laifi bai ba ka kasa kai a dawa kai na sallah wasu kan sallah a ci shi su mata haka da ta ranar hudu a yawon ru'us ranar sha ɗaya ga wata eh ranar cin kawuna ba kawuna ba kawuna ne ma mai na kai magana kawuna ne ma sai ta ishe ya ce robar us ranar kawuna cin kawuna ranar cin kai yana ana ya bude da ta ce ana ya mana hudu ba a wannan rana aikace musu a yau ba tsakiya da kwanaki na bane ba ya mata shari kwanaki na sallah to nan ai sha ɗaya ga wata ne ai kwana kwana hudu ne na sallah da sallah da sha ɗaya sha biyu sha uku ne ai kwana hudu ne shiga wannan ya ce kamar tsakiya ganin kenan kwanaki na biyu tsakanin wancan wannan ba shi bane ba kawai ayyamanta shirik za ta ce ayyamanta shirik kuma sun ce ma'ana cikin magana afadal ya dauka ma'ana ausa wannan dai ya karanta ka anan zaman yayi hudu ba cikin ayyamanta shirik yayi ranar sallah yayi wasu ranar sallah magana kenan kenan wuri sai a zunta ne kenan lazai malamai ke yin hudu ba ke yin wa'azi da fadakarwa a cikin kwanakin mina sunna ce sunna ce سي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يأتي متى طوافك بالبيت طوافك نكعبة نيفادك da sa'ayinki tsakanin safa da marwa ya kafi ki da hajjiki wanda ya isan miki hajjinki da umara nan menene abin sananne aisha radiyallahu anha da aka huto daga madina ta huto da niyyar umara da hajji ko niyyar umara da aka ta mutu gama biyu an zo sar sai haila ta zo mata wanda ta har wannan kuka annabi ba ta haƙuri na cewa kake kuka wani wani abu ne da Allah ya rubuta ma ɗiyan hawa mata ba wani abu kullum duk abin da ake da ke na aikin Allah zai aje a yi da ke a wuta har a wuta mina a je musulun a gaje arfa a duk abin da ake ita kullum tawafi ne ba za ki ba da ka'aba kullum don haka da aka zo makka tana jini yan kwanakin da suke aka huce jini bai kare ba kenan aka huce da ita mina ba ta yi mata wafi ba na umarar ta ɗauka aka je da annabi ya mukamman kanta na zama ya bayani allah sanya hajji cikin umara har tashin kiyama don kawo niyyar umara kana ita ya koma hajji kawo niyyar hajji tana ya koma umara duk ɗaya ne ko ka zo cikin maka kana ita canzawa to yanzu annabi ce mata kije ki da abin da ake da ke da aka zo nan an zo kenan daga an yi kwanakin mina an yi arfa shi ne shiga mata ɗawafinki da zaki na ka'aba yanzu da sa'ayinki safa da marwa sun ɗauke miki sun miki kamar kin samu haji kamar kin kamar kira ne kenan kamar ta kira ne kenan kin yi haji da umara sun ɗauke miki haji da umara kika kika ne a can to amma abin mata sai ganin haka aisha ta tana jin sauran mata kishiyoyinta sun yi bibi sun yi umara sun yi hajjinsu wannan abin sa a ranta ya zama kinan ta kama a fadin na ƙasa ta ce yara su ladin matan ka su koma da hajji da umara biyu suka yi ne koma da ɗaya tuna annaba an ce ba ta an ce fanta mata da hankali ta siliya ce mata sai sa abdurrahman dan uwanta ya doke ta ta je ta na'im an ce wuri kusa da wajen harami ku je can ku zo ta yi ita ma sa'ayi ta yi tawafi na umara ta ra'ayinta shi kenan wannan shi ne asalin samun kenan wannan aka ce musul aisha aka ce a yau ta ka alhazai aka ce musul aisha amma da wata jigila ta musamman ta motoci a je a yi umara a zo wannan abin ya wakana ka wani dalili a ce bayan wannan ba a samu ba dama ba wani bai allah bai dawo shi ba ba a samu ba ita aishan ko wata mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka haji ba a samu ɗaya cikin matan shi ba haka cikin matan sahabbai wanda ta taba yin umara bayan an kai ake haji ba taɓa samun wani sahabi ba cikin sahabbai ko cikin tabi'ai wanda ya zo iya makka ya kuta wannan wurin ya zo ya yi umara ba taɓa samun to amma a yau nisan da mutane da karatu da addini ya sa mutane wannan abin tarihin sai suka mai da umara ta musamman daga cikin makka daga cikin makka ya ka fita ka je ka yi ne umara ka dawo ka yi umara wani ma zai yi umara biyu ya yi uku ne hudu ma wani ma kullum sai ya yi iya da hali wannan biya cikin aikin magabata kuma har yanzu malaman suna ta nasiha ba na abu mai ba ne ba ba na abu nema ba ne ba kuma bai cikin garba sharu aisha shi suke cewa ƙololuwar madogaran mutum kan hadisin aisha matar da ta yi irin aisha ya ba ta dama wadda ta zo ita ma da niyya ta umara na ta mutu'i ba ta samu damar yi ba shi ne ƙololuwar madogara ita ba ta irin aisha kuram ma haka kurin kai namiji ba wanda irin komi gwamnati a kurin ka ɗauki hannun daga maka ka je ka yi umara ka dawo an ce bai cikin aikin maka ba ta kwata-kwata amma an zuwa ga amma mamaki da kullum mutane abin da bai da tushe ya shahara duk abin da yake bai da dogara ta yadda shi dan ya yi kan baban shi yadda abin ya yi shahara dan ka ce ma ka hana sai abin zan fitina ma kuma abin bai da tare shi addini amma haka kuma shine kamar ibada an doka shine sai to dai wannan ruwaya ta annabi ya sanar da ita kawafin guda da za ta yi da sa'ayinta ya doke mata hajjinta da umara wannan mace ce to anan mas'alar jidal shalla kuma kan nan wa ana ana rawal khamsa inda tirmizi kuma sawul hakim wa ana anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla az-zuhra wal 'asra wal maghrib wal isha thumma raqada raqadatan bil muhassab thumma rakiba ila al-bayt fatafa bihi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاد فيه آه بياني جمك أبايا أن صلى الله عليه وسلم بذكر زوء عن زوء أيكن زوى وافر قدوم نذر كازو مكة عمرة أنا بدو بدو كيويا أكو أيته هي أهدكم تو أيها إرم ونشين يرمل الرمل ونكينا أنا ترى بيبو ونغدو غدو a tawafi wanda ya dawo daga arfa kenan ba a gudu-gudu a tawafin da aka dawo daga arfa ba wani gudu-gudu wani gudu-gudu ana yin shi a tawafin farko da kaje za ka yi umara wato abin farko amma ba a yin gudu-gudu bayan an dawo daga arfa ba a yi ba a yi samu shi ne magana kenan shi ne rawar hamsa da kalmizi وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن ثم ركب إلى البيت فطاف به أنس كما لبرج أنه صلى الله عليه وسلم يا صلى الظهر da la'asar da magariba da isha kuma sai ya kwanta 'yar kwanciya kaɗan al-muhassab al-muhassab nan me yake cewa bayan nan ya kare kwanakin shi na mina al-muhassab wani wuri ne da a can da sananne kwari ne sananne har ma al-muhassab kin ya ce anan zai sabka a inda an ce kwarin banu kinana inda kware shawa suka yi rantsuwa ta yankewa banu hashim da banu abin talib na wannan hannun da aka sa na za a yanke ƙwaresha banu hashim ko su ba da muhammad a kashe a huta da fitina a gari da suka ce ko su yanke alaƙa da su duk ƙwaresha gama kai ƙwaresha duka aka ce kurin su banu hashim ke da famsa nan zalama famsa nan zalama wani abu tsallam ko su mai ko manzan allah a kashe rigimar ta mutu ko kuwa za mu yanke alaƙa da su a wannan kwanan ana aka zo aka sa hannu na jejeniya su zuwa annabi zai girma Allah ya gwada abin musulunci ana annabi dauka a wannan wurin da ya dawo daga aiki da ya dawo daga abin shi kwari ne sananne wanda an san dai abin da ya wakana kan ƙurashawa abin addini abin ya sha musu kai dai suka yi wannan abin suka nema wannan aukaci abu talib da bada manzo annabi salama su sun ce ma za su bashi ɗa za su bashi wani ɗa kan bacin nashi su dai a kashe wani a bada a kashe shi don ka a rigima a gani don ka a rigima su kashe kun su kashe shi na fitsari wace gaskiya ina ka kure wawaye ita in ba wauta ba ku ba ni ɗanku in ci da ba ku za ku kashe ni in ba da na a kashe kuma kuma na ku ci da shi ke wata shi tun da shi ɗan wani saboda ya zama ɗan wani ita akwai rashin hankali ce abin da ku in ba da nawa a kashe ko kuma na ku ci da muku ta ba ku to shi ne suna gudun rigima da banu hashin a kasan raba da neman asarar neman jini ka yi rigima to sun zaka manzo Allah ba zan ba marsa ba sai suka suka to za ku za zaman lahiya a zo a yanke ko su bada shi da kansu a kashe ko duka a yanke haka aka yanke yan alaka da da matsala kuma ɗan wasu wa haka wurin ba banu hashim haka wurin haka wurin ba wai magana musulmi ba a annaba wannan abun annaba aka wa da yan gidansu gaba daya haka wurin suka shiga wani halin kumci ba sai ba sai da su abinci babu sai suka sa ta girgi da ganye babu abinci kwata kwata kuma tsawon shekaru shekara biyu da ba tsawon shekara biyu korin haidi a sace wuya ta ke wuya can da cikin kula shawon wani ga abin kulun akwai cin da kamata ba a matsayin mutanen harami kaza kaza kaza ya ce dai gaskiya wani takardar a je a cire wani takardar kuma aka yi sa hannu aka yi takardar aka je a kaba wanda an zo sun ce na muke cewa kun kun ji za ku ga hannu kusa a ciki babu sunan Allah a takarda ku kun takarda cikin kaba kile a nu ba su labarin abin da cikin takarda ta su a takaice dai wannan shine kwanin wannan ne da aka abu na dai abin da ya waka ne ya waka to kenan to an ga kenan a wannan wurin da ya je a nan ya sauka kenan ya azuhar ke da ya jiwon shi kenan da ya jiwon da ya ƙara jiwon ma da wuri kenan sai ya je can ya azuhar ya azawar da yadda aka yi magarba isha kenan ya kwana da tsaye sai tashi ya je tsawafi na kawa tsamin mai tsafi mai tsafin ban kwana ne nan daga can kuma ya kama hanya ta zuwa gida zuwa madina wani bukhari وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمع لخروجه رواه مسلم نا عائشة رضي الله عنها cewa ita ba ta sauka a wannan wurin shine nan ta wata ba zalika domin a cikin sahabbai sun bin Umar hatta Umar akwai masu ganin sauka nan sunna ce a sauka a nan a yi sansani tukun daga ba a rana masarkinka a yanda ta gida an kare aikin an kare jiwa ya sauka a wannan wurin nan wurin kwana in so gaba a ji a kawo ta ko a tai wasu sahabbai haka suka dauki abin shi an shi take ce a wannan ba wata sunna bace da aikin haji ba annabi ya sauka a wannan wurin dan shine hanyar shi ta zuwa madina ta mai sauki daga nan ya samu samu hanya kama hanya ta shi ta karɓar ba dan ba wai cewa hanya ta mai mai sauki da shi ba ba dan ba nan nan ne ya kamata ba kowa ya sauka a nan don abubuwan a dani zai dan raga wurin duk bai na yin da kwandar wurin da fabi ba ba su makarfa don ba su azu ba su duk rigima ce ta yan dani rikicin yan dani ne suka yi ta rikici saɓanin su musa babu shi an mallaka da baka kuma zai na madara gyala zai amma ce ka sabka kwata sun ce ma alazan zai shiga wuri guda bai wa sai wa an ibn abbas radiyallahu anhuma قال أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحيض abin da ke wannan ruwaya ita kuma wadda bukhari aka musulmi ya roto abdullahi bin abbas ke cewa umirar nasu an yakun akhir ahadin bil bayt nan iya cewa an wa mutane umarni kullum dan gaji sahabi ya ce umira ko umirna ko zauna abin kun gidan manzo Allah da shi ke umarta kenan haka sunna take an amana an umarnin mutane an yakun akhir ahadin bil bayt zama to karshen rabuwarka da maka daga ka'aba ta yadda ka yi tawafin bankwana daga nan sai garin haka ya dace shi ne a ta tawafin bankwana to a yanzu matsalar aka samu a yanzu ba wuta baka damu wuta da kanka ko mota ka ta wuta mota ce za a kawo ta hukuma ta ɗauke ka ta kaka hilin jirgi ta kone mota sai lokacin da ta zo lokacin ku za ta yi kenan dole ya kaso musulminka ita bata zuwa ka'aba bata zuwa bakin harami bata zuwa harami a yanzu kowace gari kowace ƙasa da motocin da aka yanke musu za a gamu a gidan kage nan an kace kenan kaga za ta yi abarka sai yanzu mutum aka ce da motoci za su lokaci kaza aka yi muku sai ku je ku yi tsawafinku na bankwana ku zo kuma ku yi jira allah ka mota nan da ruwa ta kaka ba da kuka iya lokacin ma haifu barci wani lokaci musu ba amma dai kenan kakka yin sai an ce ga suna zawar kenan a san zaman jira da kake kuma amma ce illa annahu khuffifa an al-haid amma shi tsafin bankwana an yi rangome ga mata masu haila mace mai haila kurin ta kama hanyar gida kurin amma tsawafin ifada na dawa daga arfa da aka yi shi wannan rukuni ne cikin rukunan hajji mace ba ta barin makka sai ta tsawafin wannan na ifada an ma ya zamanto daga shi sai gida ba wata da komi ta ci riba biyu don shi a safunan na bankwana bai tafi ake saka ce da shi ne komi ka zo a sakamar maka haka nan ta ka tsawon bankwana to ke nan ka in ba ta yawan can ba irin na aisha to wannan guda aka shi ke nan matsala idan wahaila ba ta tsaya ba to gaskiyar magana mahi yawan malamai suna kan cewa dole sai ta tsaya a makka sai ta yi tsawafi sai jini ya kare ta yi tsawafinta ta kwanta kamo hanya to amma tun a wancan zamani shi sabin taimiya ya kasu dalilai wanda ya dogara kansu a kan darura ita mace ce jama'arta da suka ta yi da ita za su ta yi sabarta kan darura kan abarta za ta yi tsawafin ka'aba a halin da take ci ko da hanya a wancan zamani ba irin nan zuba ne ma a yanzu kuwa idan wani ta tera ta wani barikin shi kenan ya ne a shiga sijin daga baya a hudoka ya kaso amma kuma biyu su kaso ka kaka a yanzu kace kai na ta waje kinka a wani hali kenan gaskiya inda dama da za a iya sa ta misali mace a kobar na kaza na kaza inda dama ya ta tsaya har in jirgin na gaba ya zo na gaba amma in zamanto babu wani jirgi da zai zo ta gaskiya akwai darura sai ta rika tsawafin ta ne fada kurin ta kama hanyar garinsu don sun ciya da bukatar sauki wannan ruwaya ta ainihin amma shi bangaren nawa da man kwana ba matsala komi da mankuri ta ba ma baki zuwa ke abin man kwana متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام cewa manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a wannan masallaci nawa ta yi sallah dubu a wani masallaci fi masu wahu a wani masallaci wanda ba na madina ba amma banda masajidul haram shi ba ta yi shi ba bai ko bai kai shi ba da shi masajidul haram shi dubu ɗari ne na madina dubu na masajidul akasa abinda ya shahara ɗari biyar amma ruwaya mai inganci kan masajidul akasa limki ɗari biyu da hamsin ne da na garin rashin zaman min albani ya kawo matsala abinda ya inganta a masajin al'akasa sallah 250 ce a kanta gaba kenan na madina ya yi hudun shi shi kuma na makka ya yi na madina da 100 ya yi na garinku da 100 ai gaskiya an jima ana yi ka hanga kamun mutumin da ya sallah da yawa a makka a masajin haram an jima ana yi sallah ɗaya ɗaya kwana nawa kai ai ba karɓar fadala ba ce ba ya ce wa salatun fil masajid al-haram afadala min salatin fi masajidi hada bi mi'at sala kai idan magana ya ce sallah a masallacin harama ta yi sallah a wannan masallaci nawa da sallah ɗari can dubu nan kuma ɗari kenan dubu ɗari kenan wannan shi ne fadala ta sallah a wannan wurare yan uwa wanda Allah hore ma kenan fadala ce ta Allah kenan ya je ya samu fadala ta Allah a wannan wurare ga wanda Allah hore ma gaskiya ba karamar fadala bace ga wanda Allah hore ma kai da baka je ba sai ka ba hanyoyi kai ma na ibadar Allah irin su zama bayan sallar asuba kai ta asuba har ta kullu annabi ya ce da baka ladan umra da haji ko to kai shi naka kuma kai duka bi ba kai kuma zakar hali ba kai kuma kai duka bi ka ji haramun ka kai azkar ce ma ba kari ba abin lada da ce wannan fadar Allah ce kai ba da yake sukura shi dai kenan ko fadar tana da yawa gabai muna fata yan uwa ganin mun zo kan babi za mu tsaya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته